muzakkira fi usul al-fiqh a inda yazo fasali na al-amru bi shay'in nahyun an diddihi min haythu al-ma'na a can inda yace qala muqayyiduhu afa Allahu an nan za a tashi ko qala yace muqayyiduhu mai takaita wannan bayani mai dabaibaice shi inji malaman zauri afa Allahu anhu Allah shi masa rahama mallai na nufin kansa alladhi yadhharu abinda yake bayyana wallahu a'lamu Allah shine mafi sani anna qaulal mutakallimina malan yace maganar almutakallimina masu magana na ana nufin waɗanda sun kware masu ilmul jadri wal ilmul kalam wa man wafaqahum da wanda ya musu muwafaqa min al usuliyina na daga malaman usulul fiqh anna al amra bis shay'i cewa umurni da abu huwa ainun nahyi an diddihi shine kuma hani da shi zatin hani da shi mabniyun ala za'amihim al fasid an gina shi ne akan riya wasu in ji malaman zauri ma'ana maganar da suka faɗa shi ne za'abihim alfasid wanda yake magana su ce wanda take batatta annal amr qismani cewa umurni kala biyu ne nafsiyun wa lafdiyun akwai nafsi wanda yana cikin zuciya wa lafdiyun da kuma lafazi wanda an faɗa to yaya bayani yake malam yace sun ka cewa annal amran nafsiya shi umurni wanda ke cikin zuciya huwal ma'anal qa'im bizati ita ce ma'ana wadda ta tsayu da zati al mujarradi an siga wanda bai da siga yana can cikin zuciyarka to abinda a cikin zuciya shi yana da siga bai da siga wa bi qat'ihim an-nadhr an siga saboda sun yanke kallo daga siga wa atibarihim al-kalam an-nafsiyya sun dauki cewa akwai kalamun nafsi magana wanda a cikin rai za a mu annal amra huwa ainun nahi ani diddi sai suka riya cewa za a mu riyawa ina fata an fice kamar ka faɗi magana wanda babu wani dalili wa ja'alu lillahi mimma zara'a min al-harth wal an'ami nasiban fa qalu hadha lillahi bi za'mihim wa hadha li shurakaina duk da yake kisa iya karanta bi zu'mihim yace za a mu sun riya cewa annal amr shi umurni huwa ainun nahi shine ainin zatin hani ani diddi daga kishiya ma'a annal muta'alliqa ma'a anna muta'alliqa al'amri talabun malam yace tare da cewa kuma abin da yake da alaka da umurni shine mi shine nema inda ce maka izhab ay talabtu minka mi azhab wa muta'alliqan nahyi shi ko abin da yake da alaka da hani menene tarkun hani inda ce maka la tadhhab kaga kuma kine menene muta'alliquhu at-tarku malin ya ce to wa talabu istida'un shi a talabu in kan nemi abu istida'un da'a ya kira istada'a ya nemi kira yadda abu kinan ma'ana a kawo shi istida'u amrin maujudin abinda ake kira talab ka kira yas a kawo al'amari maujud wanda za a wato samar da shi ko samamme wannan hayu shi ko hani istida'u tarkin ka nemi a bar wani abu falaisa istida'u shay'in mawjudin ba wai ka kira ne a kawo wani abu wanda akwai shi in ce kawo ruwa ma'ana na nemi a yi wani abu wanda za a gani haka ne ko baka ba amma in ce maka kada ka kawo ruwa rashin aikin ka ba a ganin shi haka ne ko baka ba kenan bayyuwa a ce da umurni da hali duk abu ɗaya ne alhali muta'alliq din su ba ɗaya bane domin in ce maka yi magana yin magana ana jin abin da zaka faɗa in ce kada ka yi magana kai yi shuru mi za a ji ba a jin komi to ya za a ce kuma duka ɗaya suke kaga bayyana a ce shi yin umarnin kuma shi ne yin hannun kenan sai ya koma kamar abu biyu ne malin ya ce to wabi haza da wannan ya zaharu zai bayyana annal amra laisa ainun nahi shi umarni ba shi ne hari ba an diddihi daga kishiya wa annahu la yumkinu alqawl bi zalika mallan yace ba zai yiwu a fadi wannan ba illa ala za'mi sai in an riya an fada cewa anna al-amra huwa al-khitab an-nafsi shine wato umurni shine al-khitab an-nafsi magana wadda take cikin zuciya al-qa'im bi dhati wadda ta tsayu da dhati al-mujarrati al-siga wadda ba ta da siga ka ku ga an ce ba ta da siga kuma an shiga cikin matsala mallan yace to wa yuwaddihu zalika abinda zai bayyana maka wannan an gane ko ishtiratuhum sun sharɗanta cewa fi kaunin amri na hayan anil diddi cewa umarni shi zamanto hali ne daga kishiya an ya kuna al'amuru nafsiyya ya zamanto magana ce nafsiyya kidan ma'ana magana ce wadda ba ta da siha tana cikin zuciyarka ya aluna alkhitabun nafsi suna nufin magana wadda a cikin zuciya almujarradi aluna alkhitabun nafsiyya almujarrada an siga wanda bai tare da siga babu wata siga gare shi kawai magana ce da cikin zuciya kaga abin ya kuma falsafa falsafa malam yace to wajazama bi bina'i hadhihi al-mas'ala ko ala al-kalam an-nafsi sahibu ad-diya'u al-lamia wajazima ya yanke magana bi bina'i hadhihi al-mas'ala da gina wannan mas'ala ala al-kalam an-nafsi akan cewa abinda ake nufi da shi al-kalam an-nafsi magana ta cikin rai sahibu ad-diya'u al-lamia wanda abdiki littafi na diya'ul lami' wa ghayruhu da waninsa cikin malaman usul fiqh yace wa qad ashara al muallif ila hadha mai wannan littafi yayi ishara zuwa ga wannan magana bi qawlihi min haythu al ma'na kenan ta fuskar ma'ana wa amma sigha fala amma ta siga ba dai ba kenan ta fuskar ma'ana shine kenan sun hade can cikin zuciya amma ta fuskar siga in ka ce yi ba dai yake da bari ba amma can cikin rai duka abu guda ne kaga ya kuma kina al kalamun nafsi to malin ya ce walam yantabe ko bai yi hattara ba kaga ashe ko mallamai ana iya kada su cikin rami mallami ba sai a zo ba da shubuha shi yasa bari ganin kai karatu wato shi kuna ganin manya-manyan malamai galibi wani lokacin ba su masu masu kawo shubuha saboda shi mai kawo shubuha wani lokacin shedan sai ya saka ka rinka karatun shubuha kawai abinda ɗaya kaka so ka zo mun mallamai da shubuha a yi rikici eh kwarai da gaske akwai masu irin wannan ɗabi'a ina fata ofin jini shi yasa waɗansu malamai sun fi sun ayi karatu in dai subha ce can to amma kuma matsalar take faruwa in kana da'awa in ba ka iya rabbi ga shubha kuma za a yi maka illa cikin da'awarka saboda su kafirai ba sa gushewa kullum sai sun kirkiro shubha dan haka yin karatu sanin in mutum ya zo da shubha in ka santa sai ka bada amsa in baka santa ba sai ka ce mai ya bari za a samu lokaci a tattauna shi yasa yan shi'a da yan falsafa da yan ilmul kalam da wasu karatun aqlaniyun kin ga wasu karatu turai kullum irin waɗannan shubuhoyin da suke zuwa da su sai su nuna cikin musulunci akwai kaza akwai kaza to a tashi ai karatu in ya zo ma da shi kai ma ka zo mai da bayani amsa dan musulmi ba wawa bane kuma duk yadda ka karanta akwai da za a yi maganin ka wani yake cewa abin da ya hana mu matan musulmi ilimi hijabi suke sawa shi yasa ba su iya kera komi da komi ba ba karan bane wai shi abin da a fahimta shi turawa da ba su matan turawa da ba su hijabi sai suka yi sai suka kere-kere ko ba ka da bari matan musulmi suke sa hijabi sai hijabi ya hana musu yin kere-kere ita da sai wanda malami ya ce mishi to ƙasar tunisiya mahi yawancin mata ba sa wa hijabi ko ba ka da bari ya ce to waɗannan mata har yanzu su yi jirgin sama shi ilimin mace da ilimin namiji da ilimin dan adam karatu ne ke sa a same shi mu yi karatu mu yi bincike kuma mu yi tatbikin abin da mun ka karanta sai mu samu ilimi amma cewa hijabi shi hijabi sutura ce ba ta da alaka da mutum na da ilimi ko bai da ilimi yau za a samu mai hijabi sai ta zo ita ce ta farko a makarantar su ta boko a samu wadda ba ta sa hijabi mai sa siket ta tambaye tumar cikin karatu ita a ƙarshe kutan bai alaka ba fi alaka shi ilimi bai da alaka da kana sa wa hijabi ka sa hijabi in kana da shi kana da shi baki kake fari kake dan gabashin duniya kake yammacin duniya kake kawai kana da shi kana da shi yasa su turawa mai ilimin suke nema na fata kun fahimta dole in waɗanda abin sai mun waye musu ya ce to walam ya tanabba hali an da haza min masa'il lati fi hannaru ta hatar ramad malam ya ce suna daga cikin matsalolin da akwai wuta karkashin habdi ko toka toka ta wuta kun san ana cewa toka wani lokacin sai kun sai kamar wuta ta mutu ashe akwai wuta da ƙasa to ce ake kira habdi wasu kuma suna kiran shi toka ina fata an fahimce ni to in akwai wuta in baka sani ba sai kai mi sai ka taka to kai kajiya malam yace li anna asla hadha al kalami malam yace asalin wannan magana mabniyun ala za'min batil an gina shi ne akan wata ƙarya shi kuma mabni ala batil fa huwa batil wa huwa anna kalam Allah cewa maganar Allah mujarradul ma'na al qa'im bi dhati kaman magana mujarradin magana ce ma'ana wadda ta tsayu da zatin ta al mujarrad al huruf wal alfaz magana Allah ba ta da harufa ba ta da lafazi li anna hadha al qawl malam yace domin wannan magana هذا القول الباطلة وقع مغانا مقريتيا مغانا مبنتيا مغانا يقتضي تنا حكم تشيوى أن ألفاظ كلمات القرآن بحروفها تشيوى لفظا كلمة من القرآن تارد حرفا سو لم يتكلم بها رب السماوات والأرض كنا مغانا الله بچ domin an ci asalin magana cikin zuciya take daga baya ne kai magana ka fitar da ita kenan sai suna so sun cewa magan qur'ani Allah baya magana da an ka ce Allah yayi magana sai a'a Allah bai yi magana ba ma'anar qur'ani ce an daga wajen Allah amma lafuzzan ba daga wajen Allah suke ba sabanin ma'anar qudsi hadithul qudsi shi ma'anarsa daga wajen Allah lafazi daga wajen manzo ko ba haka ba duk da ke shi kanshi ma hadisul qudsi sun ce lafazin shi da ma'anar shi daga wajen Allah suke amma dai abinda an ka dauka an ka fi dauka shine cewa shi hadisul qudsi ma'anar shi daga wajen Allah ne lafazin shi daga wajen manzo sallallahu alaihi wasallam amma shi alqur'ani da lafazin shi da ma'anar shi daga wajen wasu ke Allah subhanahu wataala to amma da an ce akwai kalamun nafsani shikenan sun wuce da kai malam yace wa butlanu zalika wadihun wanga magana kasancewa talalatatan magana ce abin da ke a fili yake wasa ya ati lahu insha Allah ziyadatu idahin malam yace karin bayani zai zo fi mabahith alquran in mun ka kai cikin mabahasin qur'ani babi babi na bincike na alqur'ani wa mabahith amri da babi babi na umurni to anan nan ya kamata mu dakanta amma ku bari dan ƙara wani abu alkalamun nafsani qur'ani in yazo ce an yi magana cikin rai to sai ya kayyada ta cikin rai wa yaquluna fi anfusihim laula yu'adhibuna Allahu bima naqul in magana ce mutun ya fada cikin zuciya wanda ba ta da siga Qur'ani sai ya ce fi anfusihim dan annuna ka ba magana bace amma sai su yi kokari suna baka cewa a'a asalin magana cikin zuciya take shi harshe isar da sako ne in suna cewa suna kafa hujja da wani sha'iri yana cewa innamal kalamu la fil fuadi wa innama ju'ila lisanu alaihi dalila wai kamar magana tana cikin zuciya shi harshe an sanya shi mai isar da sako ne dalili ne mai isar da sako ma'ana dalilin hanya ce ta isar da magana ma'ana magana tana cikin zuciyarka in ka yi niyan magana sai harshe ya isar da abin da ka ce kenan wai abin da ke cikin zuciyarka shine magana kaga suna kokarin su kore lafazin alkur'ani da kalmomin sa to anan turawa sai suka yi amfani da wannan mu'tazila suna da irin wannan aqida tun can kun san turawa suna da wani abu ko su kirkiro kafirci su watso ko kuma su diba cikin firak islamiyya kadima waɗansu shubohi da akwai sai a gyara su sai a tallato su ko ta hannun musulmi waɗanda suka lalace ko waɗanda ba su san abin da ake nufi ba ko ko ta fuskar mi kafirin su suna yaɗa irin waɗannan ake a nan Qur'ani Allah ya kira shi magana Allah wa in ahadun minal mushrikin istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah to tunda su wadancan idan sauran su dake kore al-mu'attila masu cewa Allahu wato mutakallimun bila kalamin kaga suna cewa Allah ya magana kuma ba da magana ba kaga kuma akwai matsala tunda ya zai a ce an yi magana ba da magana ba kaga an bai da Allah kurma ke to wanga aqida tana yakar aqida ta ahli sunna sai su yada ta shi yasa sai suka ce Qur'ani kala uku ne akwai Qur'ani na Allah wanda Allahul Mahfuz akwai Qur'ani na Jibrilu wai da Jibrilu ya zo Allahul Mahfuz ya diba ya gadda Qur'ani ke sai ya dauko shi cikin zuciyar shi to da ya zo da shi sai zo zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa sallam shine sai ba shi nashi Qur'ani sai zama to Qur'ani kala uku ne mi suka fojar shi su ce ai Allah ya ce qul man kana aduwwan li jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbika jibril shi saukar da qur'ani cikin zuciyarka kenan sai zo jefa ma'anar al ma'ana al qa'imu bizati shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai magana da al qur'ani amma sai su kuma hujja Allah ce wa innaka latulqal qur'an min ladun hakimin ali lokacin ba qur'ani sai su ce mai ai Allah ma bai turo jibril kai tsaye na yake jefa ma'anar a cikin zuciyar manzo a a ba haka ake nufi ba can da an ka ce jibrilu nazzalahu ala qalbika kuma inda an ka ce la tulqal qur'ana min ladun hakimin alim an shafe wasita qur'ani bai taba zuwa ba sai mi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana farke kuma za a karanta mishi ne sannan mi sannan ya karanta yace inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna alaina bayana sai ya karanta mishi yana motsa harshen shi ke shiga cikin zuciyar shi da haka kore lafazin alqur'ani baka bane kuma cewa qur'ani daga Allah yake ai wannan an san daga Allah yake amma waye zo da shi da yace min ladun latulqal qur'ana min ladun hakimin alim ai lalle daga Allah yake amma sai da an ka turo jibril ya zo da shi ba a shafe wasita to anan kun san me yasa suke kawo wannan sai su ce to ai kenan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da jibril ya dauko qur'ani daga lauhil mahfuz cikin zuciyarsa yadda kai ka cikin zuciyar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya magana da larabci shi yasa qur'ani ya zamba larabci wai yanzu misali da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam misali baturen faransa ne da qur'ani da yaren faransanci zai bayyana saboda cikin zuciya an ka kame shi ma'ana shi ko sai shi magana da yaren shi da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam bature ingila ne misali ko ko baturen america sai zamanto da yaren english ne zai magana sai zamanto kenan qur'ani ya zamanto ba ingili kun fahimta to wannan shubha ce don a tarwatsa shi kanshi abinda muka musulmi suka yi imani da shi da haka waɗannan almustashriqun suna wannan rubutu amma raddin da za a yi musu lafazin alqur'ani daga Allah yake ma'ana alqur'ani daga Allah take inna alaina jam'ahu wa qur'ana yace mi fa idza qara'nahu in mun karanta shi ma'ana in jibril ya karanta maka abinda mun ce ya karanta maka fattabi' qur'ana yana karantawa yana shiga cikin zuciyarsa wannan shine aqida da ahli sunna in kai yi wasa daga nan za a dauko daular abbasiya fitnatu khalqil qur'an zamanin ma'mun ko ba haka ba a ce qur'ani halitta ne imamu ahmad imamu ahmad ahli sunna wal jama'a ya sha wahala kan wannan ya sha an buge shi har yayi su ma so nawa kan wannan saboda sai ce maka to yanzu takarda waɗansu malamai da sun kaga za a azaba sai suka ɗauki abin da ake kira abin da taqiyya ko sun kai kwana da an zo an ka ɗauko qur'ani an ka ce musu ku yi magana sai su ce haza misali sai su ɗauko qur'ani su ce haza ko ba haka ba sai su ce makhluk halitta ne wai suna nufin in an ka ce haza yanzu shi qur'ani an ka ɗauko shi ai an akwai takardu ko takardun ai halitta ne ko rubutun da an kai da tawada halitta ne ko sai su ce cikin zuciyarsu wannan rubutun da tawada shi ne suke nufin magana Allah shi ne suke nufin halitta amma shi alkur'anin ba mai ba ba halitta ba ne to haka aka yi ta yi malamai sun kawo kisoshi daban-daban kan imamu ahmad wasu ce ma akwai lokacin da imamu ahmad wata rana kafin wannan fitina ta yi sauki sun faɗi kisoshi daban-daban wasu kisoshin suna da rauni in ka diba cikin tarih na ibnu asakir ya kawo waɗannan kisoshin sannan kuma in ka diba cikin adab al-bahth wal munazara na shi Sheikh Muhammad al-Amin al-Shinqiti ya kawo bayani kan wannan to kissa bi nake son in bayar ta watsar da wannan shubha kissa ta farko shi Shinqiti ya kawo ta kissa ta biyu na manta cikin wani littafi ne karanta wannan kissa in ban manta ba sai Imam Ahmad wata rana da aka zo an bashi kashi har ya suma sai ya zo ya ce musu yana da wata kissa mai ban mamaki sai suka ce wata kissa ce sai ya ce ya zo yana karatun alqur'ani ya kawo qul huwallahu ahad allahus samad sai ya iske ta mutu matak sai aka ce aka ɗauki mu wawaye ƙur'ani ga mutuwa ƙur'ani bai mutuwa ce to duk abinda bai mutuwa ba halitta bane abinda duk yake mutuwa shine halitta amma duk abinda an kace bai mutuwa ba halitta bane to an ce abu na biyu su abu abu du'ad malaman mu'tazila waɗanda sun kai bayan wannan aƙida kuma sarakan mu'tazila suka ɗarme mata gindi kun san in sarki da mai kuɗi ko mu ce in mai mulki ba dole ba sai sarki in mai mulki da mai kuɗi sun ka ɗarme matsiya gindi da mai yawancin talakawa masu rinki sun ka tsarme makarya gindi wala malami sai haɗu da bala'i kun fahimta saboda dama kullum waɗanda suna ke taimaka ma ɓanda shi kenan sai aka zo abu du'at an ka ce imamu ahmad cikin wajen abin da ake kira asabar wa taksim yadda ake kama mutum ta nan ne ya kawo shi wannan kudi ba cikin adabul bahth wal munazara sai ya tambaye shi ya ce shin wagga aƙida da kai kusu abu du'ad gani kai abu du'ad kake kiran mutane da ita ga sarki ga imamu ahmad shugaban musulmi na wannan lokaci ga abin nan ya ce wagga aƙidar da kake kiran mutane zuwa gare ta shin da kake kiran mutane zuwa gare ta manzan allah sallallahu alaihi wa sallam ya san da wannan abin ko bai san da wannan abin ba cewa manzan allah ya san mas'alatu hal qur'an makhluqun aw ghayr makhluq kaga in yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai sani ba yayi ni ya danganta manzon Allah sallallahu alaihi wa zuwa ga jahilci to kidan yayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam addini kuma ya tuhumce in yace to in yace ya sani an gane ko ya san da qur'ani makhluqun ne ko gaira makhluq in yace bai sani ba ya danganta shi zuwa ga jahilci in yace ya sani sai tambaye shi to yanzu in ya sani qur'ani makhluqun na ko gaira makhluq mi yasa bai kira mutane zuwa ga akida ba tunda ya kamata ce yayi bayanin ta ba kai da kamata ce kai bayanin ta ba koko in ka ce bai yi bayanin ta ba kenan ya boye wani abu ka to mutum manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da ni eh da boyewa in ka ce yayi bayanin ta kuma sai ka ce kawo hadisi ko aya inda an ka ce qur'ani makhluqun na kaga babu sai gashi ya shiru sai ce to in manzan Allah sallama ya bar mutane bai yi musu bayanin Qur'ani makhluku ba kai bai ishe ka ba ka bar mutane bisa ga abinda manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bar su kas sai wuta ta dauki an ce shine karshen lokacin da aka yi masa azaba wasu sun ce kai ma kai taqiya yace a'a in duk mallamai sun ka dauki taqiya to ya za ga gaske ba zai yiwa ba yasa dole na in wani abu ya taso ba ci an kai fitina ba amma akwai lokacin da larura take zuwa ka karanta wani littafi al-islamu bainal ulama'i wal hukam kaga yadda matsala take wani lokacin neman ka za a yi a tilasta ka sai ka yarda da ƙarya ya za in yarda da ƙarya yanzu misali mutum ya zo ce shi Allah ne kuma a ce a'a ka a ce ba Allah bane ai shi aka bai yiwa tun da renin wayo yayi yawa fir'auna ya ce shi Allah ne bal ma shi fir'auna ce wayi abin bauta ne ya ayyuhal mala'u ma alimtu lakum min ilahin ghairi sannan ya kara yace rabbuna ar-rabb kuma shine al-khaliqu al-maliku al-mudabbir kaji ƙarya ko ya kara ce ke cikin rabbu ma shi a ogan su kwata kwata kaga sai kirkiro wasu rabbu rabbu yace ana rabbukumul a'ala kaga ma cikin Allah rububiyya wanda ba ta daukar ta'addud da uluhiyya amma sai ce akwai rububiyya daban-daban to shi da aoga kaji wanda ya ce yahi Allah to yanzu shi kenan Allah ce fastakhaffa qaumahu fadha'u sai ya wasa da hankalin mutane shi asalin istakhaffa daga alkhafifuna abinda bai da nauyi istakhafahu sai ya dauki hankalin su ba komai ba yayi wasa da hankalin su fa qau sun ka mai da to shi fir'auna ya ce shi ubangiji na shi yayi halitta to kuma fir'auna an san fir'auna yana cin tuwo ko ba haka nan bane kuma in fir'auna ya ji zawo ruga da gudun zai sai ya shiga dush in ya kare ta kashi ya nemo buta ko ba haka nan bane to yanzu mutum ya ce maka Allah na kuma kaga ya ruga da gudu zawo ya kama shi ya shiga dush ya kare ke larura da zuha ya taho ya dauki buta ya shiga ya wanke ke larura sannan kuma ya ce ma Allah na to kai ai ba shi na asakarin duniya ba kai na a shugaban sakarkarin duniya shi yasa akwai abubuwan da dole sai an yi bayanin su an gane ko amma ba za fitina ba kuma ba mu bukata in kana da bayanai da dalilai baka bukata sai ka ci mutuncin wani kuka zage wani ga abin da Allah ya ce in ka ce ba haka nan bane kawo dalilanka hatu burhanakum in kuntum sadiqin dan haka adawar da kake da wani wanda take da alaka da wani abu na duniya ka bar ta can ku yi abinku an gane ko amma zancen addini aya da hadisi da mas'ala ta ilimi da ta tattauna kanta ina fata an fice amma in ka ce wani ya faɗi magana kaza to na za a yi ce maka wannan magana kuskure ce mu babu ruwanmu da za ta yi amma abin da faɗi wannan ba gaskiya bane kuma ga dalilanmu in ka ci gaskiya ne kawo dalilanka mun fahimta yawwa sai waɗanda suka fito suka tallata kafirci to wannan sai a haɗa mutane sharrin su domin mutum bai tallata mummuna aqida da kafirci kuma a shiru a kyale shi ba zai yiwa ba dan ya kamata mu dakanta saboda mas'alar tana da abin da muka faɗa zaman to ne Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure Allah subhanahu wataala gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik